بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba sati biyu da ya gabata muna cikin suratul qaf inda muka yi ayoyi guda goma sha hudu za mu tashi aya ta sha biyar za mu dawo daidai kan aya ta sha biyu a wannan sura mai albarka kuma shi ne darasinmu na biyu muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu je bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود na'am وعاد وفرعون وإخوان لوط na'am وأصحاب الأيكة وقوم تبع mm.
كل كذب الرسل فحق وعيد na'am أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد Allah madaukakin sarki ya ce kaddabat qablahum qaum nuh kafin su waɗannan mutanen da suke karyata sakon annabawa ko sakon annabi alaihi salatu wassalam an samu mutanen annabi nuhu alaihi salam sun karyata wa ashabu rasi haka na ashabu rasi su ma sun karyata wanda wato aka ce su ne ma abota rijiya wa samud sannan kuma samudawa mutanen annabi salihu su ma sun karyata annabawa wa adun haka adawa mutanen annabi hud sun karyata annabawa wa fir'aunu sannan fir'auna ya karyata annabawa shi ma wa ikhwanu lut da abokan zama annabi lut alaihi salam sai Allah yake wa ashabul aika bayan waɗannan ma akwai mutanen annabi shu'aibu shine mutanen ma'abota surkuti wato bishiyoyi waɗanda suke a mammatse su ake kira al'aika wa qaumu tubba da mutanen tubba a cikin suratul dukhan in ba a manta ba mun yi bayani akan wannan tubba din sarki ne da yake a Yaman kullu gaba ɗaya waɗannan kaddabar rusula sun karyata manzanni duka fa hakka wa'i lallai azaba ta ta tabbata kan su. ya Allah yake afa ayyuna bil khalqil awwal kin man gajiya mun gajiya ne wajen halitta halitta ta farko bal bari wannan zance hum su da kake kallon su su lamsin wato suna cikin wato rikici ko ruɗe min kalkin jari dangane da cewa Allah madaukakin sarki zai yi halitta sabuwa shine malai ce afa ina bil khalqi al-awwal ai afa ajadna ibtida al-khalqi kin man gajiya ne wajen yin sabuwar halitta ata wato hum fi shakkin min al-iyada a cikin kokonto wajen dawo da halittar bal hum fi labsin min khalqin jadid ma ne yake wal ma'ana anna ibtida al-khalq lam ya'jizna wa al-iyadati ashalu minhu cewa farar da halitta bai gajiyar da mu ba dawo da su shine ma yafi komai yiwa mai da Allah yake wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi fi suratu amru cewa Allah madaukakin sarki shi ne ya fara halitta sannan kuma wajen dawo da ita wannan shi yafi komai sauki wa daraba Allah wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra yace wa huwa bi kulli khalqin alim inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun cewa Allah ya buga mana misali ko kuma wanda raba da na matsala suna buga mana misali su wanda shi ya halka ruwa amma suna mai buga misalin yana manta yadda Allah ya halice qala man yuhyi al-ibad Allah da kansa yace waye yake rayar da kasusuwa wani ya rabi idan sun rijiddige yace kun tene da su yuhyi alladhi ansha'aha awwal mara wanda ya fare ta karan fari yace wato rayar da ita wa huwa bi kulli khalqin alim Allah madaukakin sarki wato masani idan zane da kowace halitta shi sha'aninsa inna ma amru al'amarin ubangiji yadda yake idza arada shay'an in ya ga damar yin abu ne nufin yin abu an ya kula lahu yana cewa da wannan abu ne kun kasance kafin kai lafiyar ka dauri nono fa yakunu sai abin ya kasance shi ne ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi yana cewa hadisul qudus yaqulu Allah ta'ala yu'dini ibn adam dan adam yana cutar da ni yaqulu da yake cewa lan yau an gani kama ba da'i duk wanda yake cewa kamar ka abunan da suke faɗa cewa ba za ka dawo da su kamar yadda wato aka fare su ba walai sa wani kalbi alhali ne faɗa wani ba shi ne farkon halitta ba bi ahwa da ala min am alayhi min ayadati wannan abun ba zai zama yi min nauyi ba da Allah madaukakin sarki dan gane da dawo da halittarsa ta farko da aka yi to ne faɗin wannan cewa Allah ba zai ƙara dawo da shi ba zakin Allah ne da yawa Allah magana ne cewa ba zai iya ba domin kana jingina wa Allah gajiyawa shi kuma Allah madaukakin sarki ba gajiyayye bane sai Allah ya ce ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
Allah ya ce wa laqad khalaqana al-insan hakika tabbas mun halicci jinsin duk dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mun san abin da ransa yake masa kai komo da Allah yake min sharri waswasil khannas saboda haka wannan abin da zuciyarka take riyawa wani yanzu yana zaune yana jin karatu amma kuma yana ta saka wani abu a zuciyarsa to wannan abin da zuciyarka take kaiwa ta komo mai kyau ko mara kyau Allah yake mun san ne innahu alimun bi zati sudur Allah yana sanar da abin da zuciya take takawa domin ta zuciya tana tabi'a Ɗabi'a ta shi ne a kanta Allah zai tuhumce ka. A kanta, domin duk wani abu da za ku gani ya kai mutum ya baro, ko ya sa mutum ya hau inda ya kamata ya hau zuciya ce. Idan Allah maɗaukacin sarki ya gyara wa zuciya to za ka rabo ta duniya da lahira. Amma duk wata shugantaka da kuke gani ana kaiwa a komo matsalar wannan zuciya ce. Kusa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru. haka nan idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci. Ibn Mukayyim ya yi wata tattaura a kan sha'anin zuciya cikin izakatul lafar an makari da shaitan cewa wato ita zuciya kala uku ce. Wasu matafiya kala biyu ce ta uku samuwa take saboda biyu. Akwai annabtul mutmainna zuciyar da take wato nutsatsiyar zuciya ita ce mai karɓar ayyuka kamar irin su ikhlasi abin da zai sa ta zama zuciya na tsakiya kenan zuciya mai ikhlasi mai takawa mai tawakkali mai tafakkuri mai alkhawfu mai araja duk wannan abubuwan na alkhairi su take tattarowa ta cika ta da domin cewa asalinta kamar wani abu ne wato mulmulan da amma mai tsira to idan ka ta zuba masa ruwa ka ga ba zai tsaya ba sai ka yi kokari ka tare to aka zuciya take shi ne misalin da nake yawan buga an ce zuciya kamar ba ta ruwa ya take asali Allah ya halitta ta ne ya bar ta kawai to wannan abubuwan duk wanda ba kai sauri ya je kusa da ita ba duk wanda ya je ya sauri ya je kusa da ita karɓarsa take amma asalin zuciya ɗauki take domin suna tattauna akan cewa shin lafiyayya ce ko kuma rasu wasu ka ce a zuciya asalin ta lafiyayya ce domin annabi ya ce kullu maulidin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi asali dan adam ana halittar sa ne akan kyakkyawar ɗabi'a akan tsari mai kyau na Allah iyayensa ne ke mai da shi bai hude ko da nasari ko ba ba gudu amma akwai ra'ayin sa Abu Jahil da an haife shi a cikin musulmi in ka ji cikin musulmi ba tare da tarbiyyar Abu Jahil ba da musulmi za su zama yanzu suka ce asali zuciya lafiyayya ce wasu suka ce a'a da sharri aka halittu zuciya dama da sharrin ta sani saboda annabi ya zo addu'a yana cewa wato wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari a gurin Allah daga sharrin zuciyoyi yaron kawukan mu wasu suka ce a duk wannan maganganun da kuke yi shine yau da gobe ta za ta sa ta zama mai kirki annabtul mutma'inna ko annabtul ammaratu bisu ita ce kabir sannan ta uku ita ce kuma annasu annasul lawama ita wannan mutuma inna ita ce wanda ta ba Allah annasul ammaratu bisu wanda ta kibin Allah duk abin da zuciyar ta taraya ba ka dai burzun kai mura da mun ka tattaura da duk masu laifin nan kowa zai ajiya ma zuciya ce zuciya ce sannan annasul lawama kuma ita tana gefe kallon biyun take idan ka zama annabtul mutuma illa kuma Allah sai ka zo ka rika in ka samu dole na ɗaya a aljanna ka samu matsayi laujin ka take cewa ina ma ka tsara ya fi haka don matsayin ke karu shine ita kuma zargi take din Allah ka ya kamata shi ya fi haka duk da cewa ka rabauta domin ta nema kwaɗayin ina ma ladan ka ya fi haka idan kuma annabtul lawama a ɓangaren al'amaratu bisu ka je ba kanka halaka sai ka rika zargin ka mai kanka kana zargin ka don me yasa ka fada wannan abu shi sai a cikin ijazatul lafatin yake cewa ita annasu kasaritul khawwam in lam yuhasab dhahaba malik ita zuciya da kake gani kamar a wurin business ne amma maha'inci Allah ya jarrabe ka da abokin sana'a amma fa maha'inci ne ba wanda za ka yi ne fatina ɗinka a kasuwanci sai wurin ɗanyi yake in lam yi hasar in ba ka bibiyar da kana auditing da haɓa ma lokaci ya cinye ma kuɗi to haka zuciya take in dai ba ka bibiyar ta to za ta kai ka tabaru idan ka jara wani zancen to ashe abin da yake nuna wannan zancen shi ne mutum yana da iko yana da tasarrufi akan yadda zai bibiyi zuciyarsa shi ne da Allah ya ce wa dai na rubuta jidai Allah ya halitta ma hanyoyi guda biyu ga mai kyau ga mara kyau ita zuciyar da ita Allah zai gwada ka shi ka aka fata kawai kamar ma ya karfe shi ko da ya rufe ba a rufe min take ba a tarakin take duk abin da ya zo in dai karfe ne to kokari take ta rike to kokari za ka kasa da ba ya yi domin ka da yayin bayan karfe yanzu kana tafiya duk abin da ya zama karfe ne za ta yi a tarakin ba zai rufe ba in ka ga ya yi rufe to ba karfe ba ne isa ba za a samu wannan conduction din ba amma in dai karfe da za ta rufe to shi ne abin da shi mun da kai yake gaya ba cewa da ita Allah zai gwada ka shi za yake kada afla aman zakkaha wa kad khaba man dassaha duk wanda ya tsarkake zuciyarsa shi ne ake da tattabai ta zuciyarsa nufus sai ku islam ma yana da lissafi ta zuciyarsa nufus ya za ka tsarkake zuciya riyadu salihi da ma na tsarkake zuciya ne shi ka malami ya kware ne zo kantar da riyadu salihi da baya bayanin fiqh in ka malami ya zo ajiye riyadu salihi ne ya ta bayanin fiqh a ciki to bai san me yake ba ma a tsarin koyar da riyadu salihi da ba fiqh kawai sai ake su gaya mutane ne zai gyara musu zuciya duk matsalar fiqh ta zo tsallake ta kawai abinda zai gyara zuciya sai ake so kai din kasa a kai in fiƙi ne to a koma da fala to shi ne sarki ya tuni ko malam Salihu Muhammad Salihu Muraddid yana da littafi a amalul qulub ya kawo wayannan abubuwan guda goma sannan sai ya zo ya mutu da tul qulub abubuwan da kuma su ɓata zuciya shi ma yayin mujallabi ɗaya wannan mujallabi ɗaya wannan mujallabi ɗaya to sai da haka wannan shi ne wa kad fama man da sa'a sannan Allah yake يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم rana alkiyama dukiya da yaya ba za su amfana da kowa komai ba sai ce sai wanda ya zo wa Allah da kubutacciyar zuciya me ce ce kubutacciyar zuciya annabi ya ga wa hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As annabi alaihi salatu wasalam ta bai suka ce wato ayyun nasi afdalu waye a cikin mutane ya fi falala sai annabi alaihi salatu wasalam yake am saduqul lisan wa kama wa makmumul qalb ne gaskiya wajen magana za a gaba ya kokari ya karya sannan da mai kubutacciyar zuciya sai ka bai ku ya rasulullah wa saduqul lisani na arifuhu kama mahmumul qalbi ne gaskiyar magana mun san wa waye ake nufi da wannan wanda ba ya karya amma mai kubutacciyar zuciya shine ba mu gane waye ba sai annabi alaihi salatu wasalam yake wanda yake huwa تقي النقي الذي لا إثم فيه ولا جل ولا حسد shi ne wanda yake a taƙi mai ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah shi ne taƙawa annabi mai tsankatacciyar zuciya sai ce la izma fihi wanda baya yin zunubi da gangan ba wanda bai da zunubi ko tafata ba a baya wa Allah ganganci wajen yin zunubi wala jilla nan baya kullatan mutane kulli kasan kullum mutane shi ne ma mahaɗin gaba ai abinda ake kira gaba abu biyu ne ka kullaci mutum ka dole masa sallama amma in dai ba wayannan din ko ba ka kula shi ba ka gaba sunan sa ba abin yi ka daina mu'amalar da kike yi da yanzu an daina saboda ita ne da ake samu a cikin mutuncin ka ko kaza amma ya zanto baka kullace shi da wani abu bai da ka ji wani abin damuwa ya same shi zaka jajanta ba kuma in ka zanto ya kai masa sallama to wannan ba shi ba sunan sa gaba ba ko ba gini ba ka kullatar mutane ba ka fata wata masifa ta fada wa mutum inda ba kwa shiri sannan sai annabi ya ce wala hasada sannan kuma ba shi da hasada ta ɗaya ko ta biyu shi ne ka rika fatan abin da Allah ya ba wani Allah ya ɓaci kowa ba ya rasa wannan original hasada kenan in kana neman mugu ka samu wannan ka gama na biyu kuma shi ne a Allah ya ɓace ya baka kai ita ma hasada ce duk wannan haramun dubu sauki ce kawai duka wanda ta halatta cewa Allah ya baka irin nasa kai ma kai abin da yake na alkhairi wannan ya halatta duka ke zai da haka haka zuciya take to yi za a gaba dai da ta sulai ya ga ba cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta baci kuma dukkan jiki ya baci to wannan shine Allah madaukakin sarki yake ki so ka biya a balaki da nasin ta kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس idan shi kuma Allah ya ba shi dama domin cewa inna shaytana yajri min ibn adam majra dam idan yana gudu a jikin mutum sai yadda jini yake gudu to kaga me ya rage ma kenan Allah za ka yi wa kara kamar da Hassan Basri yake faɗa sai kai wa Allah kara cewa zuciya kan ta fi ƙarfinka kana so Allah ya kula ma da ita shi ne annabi yake addu'a Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya ubangiji ne jiji ya zukata domin an annabi ya ga mana Allah yana jiya ta ko ne shi shi ne za da mutum wannan kan kirki ne yanzu ya canja to kai karo ko Allah ya tabbatar da zuciyarka akan addinin Allah akan biyayya ga Allah kamar sai na Abubakar ya tabbata cewa a cikin wada idan ya zo sallar magariba wani lokacin sai ya ƙara da rabbana la tuzigh qulubana raka'a ta uku ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab har sai da ya zanto Umar bin Abdul Aziz da ya gano wannan har wato tsawon rayuwarsa kullum sai ya biya ta to ya ubangiji kada ka halakar da karkatar da zukatan mu bayan da ka kire mu wa hab lana min ladunka rahma Allah ka ba mu jin kai daga gare ka kullum Umar bin Abdulaziz ya biya wannan dan kai ya gane saboda haka zuciya kullum Allah yake kai karanta kuma ke nan yayin rantsuwa cewa ce ya rikita ta yadda za ka biyo wa zuciyar domin Allah ya afara aita man ittakhadha ilaha huwa hawahu shin ba na labarin wanda ya rike zuciyarsa a matsayin Allah domin ita tajidin take da Allah madaukakin sarki yadda Allah yake so a yi masa biyayya to haka zuciya wa take so ka zuta an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine lallai abin da ya kamata mu kiyaye kaga ya ruta ni ba gaba ɗaya zaman ta yi nake so tafsir kenan distraction to sai Allah madaukakin sarki yake wala kad khalaqa al-insana hakika Allah ya halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi Allah yake mun san me zukatan suke wato suke yin kai komo a kansu wa na'lamu aqrabu ilayhi sai Allah yake mun fi dan adam kusa da wanda kusa da kanka Allah ya jika kusa da kanka min abulin warid fiye da wannan jijiyar da ake kira alƙawari akwai jijiya a wuyanka wanda za ka rinka zuran ka dabba amma ka tsinke ka wadda ba tana daɗewa ba ta mutu ba ita ce alwari to Allah ya jika kusa da wannan jijiyar shi ne suke cewa jijiyar laka a ta take da lakan mutum tana samun matsala shi ne za ka ga mutum ya daina kamfina ko da ba a yanka shi ban dai ta samu matsala to zai guda an ce an samu matsala a spinal cord kuke nan kuma spinal cord ya tafi kala ba mutum Allah ya kiyaye ku sai da haka wannan shi ne hablul walid Allah ya ce na ji ka kusa da wannan jijiyar da dan an tsinke ta kafe na ji ka kusa da ita to ya talakal mutalakiya ya Allah wanda kucin sarki yace ka tuna wato lokacin da ya talakal mutalakiya ne ba ta haɗu wannan guda biyu za ta haɗu anil yamini ta bangaren dama wa anil shimali da kuma bangaren hagu shine bala yake ani al malakaini ladaini yaktibani amal al insan abin da ake nufi wannan malaikun guda biyu da suke rubuta aikin ka sune al mutalaqqiya ne kai sune wadanda za su gamu duk aikin da kai shi za su rubuta ani yamini wa ani shimali ka ai abin nufi ai mutarasid suna dako hagu da daman ka domin abin ka akwai malaika dama ma akwai kai har bayan ka ba akwai zai da haka suna tare da kai wayannan malaiku Allah ya ce suna da ku ai mutalar su din da rabbaka da dinin sai suna da ku dan gane da abin da za ka yi sai Allah ya ce ma yalfi zu min qawli an ibn adam ya kai dan adam babu wani abu da za ka furta ai ma ya takallamu bi kalima ba wata kalma da dan adam zai faɗa illa ladayhi rasulun atid fa a tare da shi akwai mai kulawa atidin kuma hadirin wanda yake halarci lokacin da kake abu daman ka akwai rakibun ati abun ka ba akwai rakibun ati ba yadda wasu suke cewa rakibu a dama ati ba a sifa ce ta mala'ika sifar mala'ikan dama ne sifar mala'ika hagu yana harance sannan kuma yana kulawa duk abin da kai shi sa ce magana akan cewa menene za a rubuta na dan adam menene hal yaktubu al-maliku kullu shay'in min al-kalam in mala'iku za su rubuta komai ta rubuta komai ta faɗa duk abin da ka faɗa sai sun rubuta kamar yadda asan basari da wato imamu katada su kuma suke cewa abin da yake na lada da alhaki shi za a rubuta amma ka ci abinci ban ci ba wannan babu kiyar ina na ka daga ina kake daga waje kaza babu kiyar ka koki eh na koki babu wannan duk wannan baya bukatar wasu malamai suka ce har wannan din akwai sai an je komai ka faɗa ni kaumin aka ce komai in an je kawai za a tashi na lada da na alhaji amma komai ka ko ji jawa sai sai sun rubuta to shine min kauli su babu wata magana domin an kawo bin nikira illa ladayhi ba sai a tare da mutum rasibun akwai rasibun kulawa a cikin kuma wanda yake halarci kaga sai ka zama ka je ka nemi followers ta hanyar social media kai ce wa Allah sabo kana dokin ana dariya kai dan comedy wallahi duk sai an yi accounting gaba ɗaya wannan abubuwan da kai domin sai Allah baya wata da kowa baya wata da kowa in kuma kamar da ya faɗa a cikin sahabi da an ba shi littafin nasa a gaban sa ce mali hadal kitabi la yuzadiru kabiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan da irin littafi ne da ba a barin ko tari ba a barin ɗan ƙanƙanin abu ballan tara babba sai ya kiyaye Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira za su gaba abin da duk suka yi gaba ɗaya a gaban su wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta kowa saboda haka Allah baya wasa da kowa duk ɗan kanabi yadda suke yi na gaya wasu jiya muna tattaunawa nace ai yadda kuke ganin celebrities ɗin nan da yawa ai wasu dabara ce sai mutum ya zo ya rufe mutunci ya sabo ko ta fito ta yi rawa ta rashin mutunci abinda za a yi ta magana idan aka samu domin yadda mutanen mu ke a tura har abin da wani sai kuwa ana ƙara promotion ɗinta in bai gani zai ji ya gani an yi haka ya ta samu adadin followers da take bukata yadda za a iya siya account ɗin sai kuma ka sai da wannan sai ta ajiye account ɗin a gefe sai ta siyarwa wani sannan sai ta dawo ta buɗe wanda ke na ci gwada ma ai kuskure ne kaza kaza shi kenan amma wancan gurin yana nan kuɗinsa ta nan wai Allah za a yi wa wari da yawa haka suke yi wannan celebrities din sai mutum ya yi an yi ta a kansa ya je ya ƙara adadin followers duk wannan abubuwan yadda za a iya siyarwa sai kuma ya dawo ya buɗe wani zai ce yanzu ya tuba sai wani ke fito su rika cewa ai ta tuba to ai shi kenan tunda ya tuba ba shi kenan ba Allah ga furo ga yi kuma ai shadidu da ikabi gafirin zambi ne wa kabilin sai mu je ku shadidu da ikabi ne ta ba a kawo waɗannan amma da Allah abun wasa a bakinkum anna ma khalaqakum abatan wa annakum ilayna la turja'un na tabbatar kan adam babu wal kan adam da zai dauko ya mu shago yayi masa ta'adin kulli a shagonsa a zo a bashi hakuri ya kuma yi masa ta'adiya kuma zuwa ya ce kuma mai bi ai wani daga karan fari yanzu yadda kai masa yar makala bata a shagon ka to ka ka fice ka ka fice in ma bai tsare ka ba amma ta bangaren Allah madaukakin sarki za a rika fito da wayannan abubuwan na wasa ana jingina wa Allah sai Allah baya wasa da kowa a hankali da insani an yi tiraka suda ka adam yana tsammanin mun halice shi mun bar shi ne karar zube bature ma da yoyo kayan electronic sai da ya sako su da manual in ka kauce masa za ka samu matsala da yake wuta za a yi caji za a yi wa waya in ka isa tunda wuta ake zo ka je ka sata a garoki mun kace kawai zo kace ke taji ka ga me zai faru ko ka ce a tunda so ake ke taji sai a ruwan zafi ka bani sai za ka ga ko ban ko ban gida ko kuma ka ce tunda yanzu halin mai ake sai wallahi ruwan rijiya za ka zo a tankin ka ka ga me zai faru duk da ka duk kayi wa bature biyayya kada da kuma amma Allah ba za ka ji shi ba sai da haka duk wata magana da mutum zai ko me ba sai Allah madaukakin sarki ya ya ga a rubuta ta isa sai na Abu Bakar maganganun ta ba wai tara dukiya kawai da duniya da muka same ta ba wallahi iya maganganun mu aka bi kiyama shi mun fice na Abu Bakar dadewa domin mun fi surutu an kane shi wata rana ya zo tsakuwa wa ya rika harbi ya yake ba ya so magana to duk abin da ya faɗa Allah zai tambaye shi maganganun da ake dubbe suke amma sai yanzu ni da ni in aka tambaye mu kowa daga kullum rana zuwa faduwar ta kalmomi ne ka faɗa Allah zai rubuwa to dole ne manzo Allah yana tambaya a kai duka yusuf illa da dai rasibun azu ta sai sai wato akwai rasibun azu da ta da shi wa inna alaikum la hafizina kiraman hafizina ya'lamuna ma tafa'alu haka Allah yake lallai a tare da ku wato akwai masu kiyayewa kiraman katibin cewa yi lahu mu'assibatun min bayni yadayhi wa min khalfi kaga ya fazina wa min amrillah haka Allah ya faɗa to saboda haka akwai kiraman katibi ya alamu da ba ta faru suna sane da abin da kuke aikatawa saboda haka sai mun ce a wannan to shi ne rasibul atib ma yanzu min qawlin illa ladayhi rasibul atib shi ga imam Ahmad yake da ruwa daga Bilal ibn al-Harith al-Muzani yace annabi yana cewa inna rajula la yatakallamu bil kalima min ridwani Allah ta'ala ma yadullu an tabluga ma balagat yaktubu Allah lahu bi ridwanahu ila yawmi yalqahu yace za a samu mutum ya faɗi kalma guda daya amma wannan kalmar sai ta sa Allah ya dade kalmar sai guda ɗaya jiya ma bai ta da girma ba amma sai Allah ya dade ba ya zunnu ba ya tsammanin an tablu ga mabala da biyu tsammanin ta kai inda ta kai ba amma ya kubu lahu da wuzi ya da duwa da wuzi ila yawon kiyawa dalilin ta sai Allah ya rubuta masa cewa na yarda da kai har zuwa kiyawa wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhillah ma yadullu an tablu ga mabala mutum yana iya faɗar kalma ta fusa ta Allah baya tsammanin ta kai inda ta kai amma ya tubu Allahu alaihi ya su kuɗu ila yawmin qiyama ila yawmin yalqahu cewa wannan abin zai janyo Allah ya fushi da shi har zuwa ran da zai haɗu da Allah shi ta alƙama alƙama wato yake cewa kan min kalamin kadin madani ya hadithu bilal bin al-hari yace wallahi da yawa akwai maganganun da da yawa wannan hadisin na bilal bin al-hari yake hada ni faɗa yace sai na yi magana sai in tuno wannan hadisin sai in shiru in ji alƙama babban ɗaliba Abdullahi dan Mas'ud malamin tafsiri wanda su maganganun su kullum karantarwa ce amma yana koyon magana Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisi kuma Allah yake wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man yatada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu 'alayha Allah madaukakin sarki ce kowanne dan adam za mu makala masa ayyukansa a jikin wuyarsa wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban sannan mu fito masa da wani littafi ranar alkiyama yalqahu maisura zai haɗu da littafin yana buɗe zai ganta a buɗe ana cewa ikra kitabaka malaiku suna cewa karanta littafin ka yau ba zan san ban yi boko ba yau kowa sai a karanta ka fadi na fita yau ba alaika hasiba ka isa kai wa kanka hijabi yau shi ka sai da wuri ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku rika wa kanku hijabi kafin ai muku to kowa shi zai kanta hijabi to shi ne wannan ma yalzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sai Allah yake wa ja'at sakratul maut bil haqq ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
Allah madaukakin sarki yace wa ja'a sakratul maut bil haqq magajin mutuwa ya zo lalle magajin mutuwa gaskiya ne kuma annabi da kansa yake inna lil maut la sakra lalle mutuwa tana da tsaki mutuwa tana da tsaki sannan kuma babu wani wanda ba zai dantsane ta wa kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai ya dantsane ta kowane rai Isa annabi alaihi salatu wasallam yake roƙon Allah ya sauƙaƙa masa mutuwa. Kaga wanda Allah ya fi kauna ya fito, shi da a koyar da mu. To wannan mutuwar tana da dace. Mala yake wa da ayyuhal insan sakratul maut bil haqq. Lallai magajin mutuwa ya zo da gaskiya. Zalika ma kunta minhu tahid. Wannan shine abin da kake gujewa. Da akwai wanda aka ce in dai aka yi mutuwa wani yoko ya dina bi ita dalin mutuwa tare da kuta ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta jin kunyar suwa ne da tana da makangari ne da lamari da bai macewa dubi da firawun da wai shine tagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta jinsi bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya nufi ba ta so ta dauki sarki ne hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bakon ko mara kobo ba aina ma ta kuno yudrikum al-maut wa law kuntum fi burujin musayyada duk inda kuke je mutuwa ta yi tare ce ko kuna cikin manyan manyan ganiyoyi manyan manyan da masu gadi sai mutuwa ta zo sai da haka wanda ya yadda zai mutu da aka je yana takaita buri yana takaita su shi ne Allah ya ce zalika ma kunta min mutahi wannan shi ne ba abin da kake gujewa shine wada'a sakaratul maut bil haqq lallai wato gagajin mutuwa ya zo da gaskiya ya tabbata cikin hadisi annabi alaihi salatu wasalam yana cewa lamma ta gaskiya wal maut lokacin da mutuwa ta zo annabi alaihi salatu wasalam ja'ala yamsahu al-arab annabi ya rika ya rike gumi daga gokinsa arabi daga fuskarsa wa yaqulu yana cewa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah inna lil mauti la sakrat lalle mutuwa tana da tsaki da irin naka magagin da take zuwa ne kuma annabi ya faɗa cewa al mu'min yamutu bi wato bi arqil jadid shi mu'mini yana mutuwa ne da gumungu wannan mutuwar kowa ya kowa duk wanda take bin Allah sai ta ji tsakin ta sai dai kawai bambanci shine yadda kake bin Allah shi zai sa ka samu abin da sauki har wanda ka ji hadisin barawu bin azu annabi yana faɗa wani za a gara ranka kamar a cire zafi cikin mutu ko da aka yi wannan to sai ya ji ɗacin mutuwa sai ya ji ɗacin ta to ina kuma ga wanda baya bin Allah ina annabi yace za a cire ranka kamar ana taje gashin akuya mai yawan gashi dunkulalle sannan ranka sai tarwatse a cikin jiki waje da guri ɗaya irin yadda za a gano na mumini a hankali ba sai ya ci bakar wahala tukuna to wannan hadisin wato mala ya kawo shi hadisin bukari ne shine zalika ba kunta minhu ta'id wannan shine abin da kake gujewa sai Allah ya ce ni wa fi khafistur Allah ya rafakin sarki yace sai muka yi busa za mu busa a cikin kaho an yi magana a wannan akan wannan a cikin hadisin busa to ya wato zalika yawmul wa'id Allah yake lalle wannan ita ce ranar alƙawari ranar da muka yi alƙawari cewa lalle za a busa kaho kowa ya mutu za a kuma yin busa kaho kowa ya kai ya tabbata hadisi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa um wato yaya yana cewa kaifa an'ama wa sahibul qarni kaifa wato wa sahibul qarni kadilta qabal qarni yace ko ko al'ilmi ta yaya za a je idan hankali na zai kwanta alhali na mutum kawo wanda zai hurta kawon tashi alkiyama ya ɗauki kawon ya rike a hannu haka annabi yake yaya hankali na zai kwanta alhalin israfili wanda yake busa kawo mala'ikan busa kawo ya ɗauki kawon ya rike a hannu kawai jira yake a bashi umarni saboda haka shine wanda zara an yi udara lahu yana jira a wasu umarni shine kalu ta binta ta ya rasulullah kaifa naqu to me za mu ce ya ma'aikin Allah qala sai annabi yace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ku ce Allah ya isar mana ma dalla da bi isarwa Allah madaukakin sarki shi mutanen su ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel lalle Allah ya isar mana kuma ma dalla da bi isarwa to shine wannan sai Allah yake ne وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد Allah yake waja'at kullu nafsin sannan kowane rai zai zo ma'aha tare da wannan ran ta'ikun akwai da yake koyo shi kamar da kake samu ake sako da ba ku kada ta to haka mala'ika je ka kowa kowa da mala'ikan da zai ka dauki wata hindin da kuma wanda zai bari shi da akan ka shi sa maganar da yake adadin halittun Allah na sama in lullun ka na kasa in lullun ka ne da wa kuka ba shi da yake wa ma ya'lamu junuda rabbika illahi ba wanda ya san adadin rundunar Allah sai Allah tun da ma aka ce ma kowa yana da mala'iku biyu ai ya je ka ba ma bi ba ta ruwaya ko wata ruwayin suna nuna mala'ika hudu ne suke tare da kai biyu da mu da hagu da sannan da wanda yake a bayan ka sannan ga wani a gaba su wa'annan ko iya wa'annan adadin su kaga ta sun nuna ga mutane kuma kowa har jariri da aka haifa yau domin tun daga ciki aka fara wato fara akawunti da kansa an rubuta arzikin sa dan wuce ne ko dan aljanna tun daga nan aka ba aka hada shi da nasa malaiku in ji Allah wa rubutun sarki yace sai akwai wanda zai kado mutum wa shahid da kuma wanda zai ba da shi da kansa malai yace fa qala sai ya suku ha ila Allah wanda zai koro mutum zuwa ga Allah wa shahidin yashhadu alaiha bima amilat shi kuma mai shaida shi zai ware shi da akan aikin da mutum ne aka mujahid da katada da ibnu zaid suka faɗa ya tabbata daga Abu Hurairah shi ma ya faɗi wannan asai yace al-malak wa shahid al-amal shi ko Abu Hurairah yace asai ne korowar shi ne mala'ika shahid kuma yace aikin ka haka Abu Hurairah yace haka Imam Dahab da Imam Suddi suka faɗa amma Abdullah da Abbas yace asai min al-mala'ika wa shahid al-insanu nafsuhu Abdullah da Abbas yace a sai wanda zai koro ka shine mala'ika amma tawhid kuma yace mutum a kan kansa zai kaba wa kansa shaida ya shaɗu a lanarsu jibi ba wa kansa shaida cewa ya tabbatar ya yi na abin da ake tuhumar sa ne. Ya ce Allah madaukakin sarki ce na ƙarfin tafi gafulatin min haza. Hakika ta kasance cikin rafsana min haza dangane da alkiyama. An ce ma alkiyama za ta zo amma kana ƙaryatawa. Daga lokacin da aka za ka ce ai alkiyama ce ta sahaba. Kowa ya sha'aninsa. Daga wato daga duniya ce ka bi daga Kano ce ka bi na. ba wani abu da zai faru mutum yi akwai wanda suka ɗauki wannan domin kare ta alkiyama kashi biyu akwai wanda ta kare ta da lisanul hal akwai kuma lisanul maqal lisanul hal shine mutum ya kare ta alkiyama a aikata a gaba abin Allah wannan kare ta alkiyama a magance kuma shine ya faɗa ne yadda ba a aikata kaga annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir irin wannan hadisan shine wato a aikatan wanda ya kasance imani da Allah da ranar lahira fal yukrim dayfahu ya girma ba bakon san ba ka girma ba ko ka kare ta alkiyama amma a aikaci man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girma ba bakon makwabcinsa ba ya girma ba makwabci ba sai ya ce da yi imani da alkiyama ba aikaci ya gwada to irin wayannan hadisan su ake ɗebowa duk wani hadisi da annabi yake wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya yi kaza sai kuma ba kai ba to shine kare tarihiya ba da misalin hal bai ce da yadda ba ya faɗa ba ce da ba ya ta da yadda ba to shine Allah yake la kunta suna rabkana min hada dangane da alkiyama ai min hada yau wannan yinin da aka shige Allah yake fa kashafna anka gida aka sai muka yaye ba rufin yanar da take kan idanka mun yaye ta yau gaba daya fa basaru kan yawma hadid a yau ganin ki ya zama tar kana ganin tar saboda haka ba wani abu da zaka ce baka gani ba ai kauya idan ka ya karfafa ya anna kullu wahidin yawma al-qiyama yakunu mustaqbiran domin kowa ne zama idan sa kallake rana al-qiyama dan kitabu ma al-insan من حيث هو والمراد بقوله لقد كنت في غفلة من هذا بل يجي لأن كل وارد يوم القيامة يكون مستغفرا أي شيء الله يفرع سورة مريم سوى أسمع بهم وأبصر يوم يأتيننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم abin da ke kai mamakin jin yau wa arufin kai mamakin ganin su yoma ya tuna da ran da za su zo mana inji Allah lakin zalimun yoma sai dai azzalimai a wannan yinin su da yalin mutum suna cikin fata wanda yake mabayyani haka Allah ya fara a sajda walau tara idil mujrimuna la tusiru usi ma inda rabbihim rabbana awsalna wa sami'na farji'na da amal salihan inna muqinun tuna ma za ka ga lokacin da mujrimai ɗan duniya na ki suru wuce mu za su sun ciyar da kawo kai inda na biyu a gaban ubangijin suna cewa rabbana ya ubangijin abu sauna lallai yau mun gani wata ne na kuma mun ji abin da ake faɗa tun a duniya farje na ka dawo da mu duniya da amal salihan da Allah yake kwarai inna mukinu ne yau mun sakan kanci mun yarda da duk labarin da annabi yake ya wa ce a sa'irul awwali sa'irin mutanen farko ne ba sai gaba to shi Allah ya rubuta jirgi yake ne وقال قرينه وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد Allah madaukakin sarki yace wa qala qarinuhu sai mala'ikan da yake tare da jiki ne karin kai domin karin ana nufin wanda yake tare da kai ko na kwarai ko wanda ba na kwarai ba fa zayyana lahu qurana a wurin jan jidani kenan an fahimta ko to wannan mala'ikan da yake tare da kai sai ce haza wannan da kake gani malami yau abin da yake tare da ni atidu mun faɗi kan gurin dama atidu shine abin da yake hado da shi halarce da shi halarce urku alkiya bi jahannam Na'am, sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'ikun nan cewa alkiya ku je ga shi shi wannan din da kuka nuna wa aikinsa ku rurga shi cikin jahannam cikin wata jahannama ko kuma ku je ku ku je ba cikin jahannama kunna kafarin duk wanda yayi wa Allah bujin duk wani kafiri ku rurga cikin jahannama ani me saurin kan ya ku je ba shi ta Allah shi zai bada umarnin cewa dau mutum a rurga shi yalla yake manna'in lil khairi wannan din ga sifarsa wanda za a wurga wuta mutum ne mai yawan hada alheri shi ba ya alheri kuma ba ya so a yi shi ne malamai suke cewa manna'in lil khairi shi ne wanda za ka ga ba shi duk abin da ya shafa alkhairi ai la yu'addi ma alayhi min al-huquq ba ya ayyukan alheri a tare duk wani aiki alheri ba ya yi wala bawlin wato bawra fi ba biyayya ta Allah ballantana ta iyaye baya yi wala kullatin kuma baya tare da zumunci wala sadaka kuma baya sadaka shi kudin sa gani yake in ya taba ya tsari kamar irin da yaran wato dabarun nan nasu ne suka ta ya samu ba sadaka ba zakka ba abin da ya kama da wannan gaba ɗaya ya rike kudin sa to shi ne yake mawakadin sannan kuma wanda yake mu yuta gona da iri shi ma yin fiqhu wa yusrifu ya abin da zai tasarrufi da shi ne da gobe sai ya wuce gona da iri ya tajawazu fi al-hadda yana wuce gona da iri malan kata da yake mu'taddin fi man tuqihi in magana zai yi sai ya wuce gona da iri za ka ji maganganun sa ba lissafi ba iyaka bai san cewa akwai alƙubun ajida tare da shi ba to shine mu'taddin murid sannan kuma ai shakku shine murid da yawan kokonto fi amri cikin al'amuransa ai muribun liman nazara fi amri duk da ya kalla lamuran sa ya yana kokanta Allah wa ya wannan ku akwai ta sai ku kale mu mutu duniyar mu da tsinke Shin Allah yake alladhi ja'ala ma annahu ilahan akhar kamar ka tambaya waye sai Allah yake shine wanda ya sanya wa Allah madaukakin sarki ma Allah ya hada da Allah aka ya kawo ne goma abinda ake nufi da wannan ba shine za ka ga mutanen mu mutum ya yarda Allah yana yi amma wani ma yana irin na Allah wannan shi ne illa wannan shi ne illa cewa abin da Allah kada ne yake yi sai da wani ma zai yi to ka haɗa Allah ya da wani kuma da yawa illolin mu musulmin mu kenan wanda za ka ga sun yadda Allah zai yi amma sai a raba kafa cewa ba za ba Allah nasa kan ba kuma a ji a yi shi kuma Allah ba ya san shirka ana azumi shirka kai ana shirka من أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ما يدا في جبر ما في شركة واتو جبر بشركة annabi yake duk wanda Allah madaukakin sarki fara hadisul qudsi duk wanda ya hada ni da wani a cikin wani abu da ni na cancanta da shi yake zan kyale shi da shirka sani ba ni ya yadda cewa eh a tsaya za a addu'a ba kuma ga wani malam bai gobe da ni ta shi ma sai an ji raba kafa domin ka Allah ya zanta ko kuma ya kasa duk gajiyawa kake jingina wa Allah zai da haka Allah ba ya so sai yake in ka gamsu zai ba kawai ka kyale wa ka kare ma in dai ka gamsu zai ba to ka yar masa ba ya sa gaba kafa to shine allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar shine wanda ya sanya wa Allah madaukakin sarki wani abun bautar daban ai ashraka billahi ba ji da ma hu gaira hu shine yawa Allah girka yake bauta wa wani Allah tare da Allah ai kaga abin da kafirin maka suka nema kenan gurin Annabi alaihi salatu wasalam cewa waduna sudhinu fa yudhinu suna fatan da Annabi zai sassauta kin yadda Allah ta Allah ne amma shi ma nasa alloli ne saboda ka araba yau ka zo ka bauta na mu gobe mu bauta wa naka in ka Annabi yake lakum dinakum ga musu cewa lana amalu da wa lakum amalukum saboda haka kowa ya je ya aikin sa kullu abin da muke faɗa kenan ka gaya wa arni cewa kai ka yadda ya zauna ya ci gaba da existing a matsayin sa na arni amma fa kai ma a matsayin sa na musulmi dole kai abin da yake na musulmi shi ka ya ga mazan jiya yan mazan jiya su sadda wani ta fawa kalewa har suka koma ga Allah ba su yadda cewa shi wa musulmi bane musulmi ne su yan arewa har ta fulani ko fulani a haka ka bi duk duniyar da ake zuwa ba su shaƙe wuyan su ba ba su tsike ƙugun su ba kuma a haka aka ɗauki cewa lallai mutanen kirki ne kullum magana da muke kenan to ba sai ka je ka ga ka harke a cikin arna ya su ce lalle kai wannan wato ai kai sai jin wato ka ga ba a ba sai ka harke ba na an gwamnati da kyau ko abin da yake nuna mutumi ne sai cikakke ta ba ba ne da rawaninsa tsakiyar Amerika gaban gaban ne Ingila da rawaninsa yake zuwa da babban riga amma sai sai kace lallai sai ka bar ka saba ganin bature ya zo nan yanzu kai idan ya zo yana zuwa ya canza kaya ya sa ka ba wanda da kayanka don sai yake nuna ba shi bature ne kuma aini kai ne za ka za ka je ka nuna ba kai musulmi ba ne kawai ka nuna a wato kai ambasada ne na musulmi kuma mutanen gari ka tafi da kirkinka ɗabi'a ka ita za ka fito da kai ba shiga ba amma mutanen mu zai ga mutum ya ji ya narke wani ya dawo yanzu mutum ya dawo yanzu ya fara ya jin hausa saboda ya rena mutane sai ka ga ya zo cikin cikin gidan rediyo ana hira da shi ya ce da cewa ban san yadda zan faɗi kalmar nan da hausa ba ai ba mun ji kai ba iyayen ka hausa fulani da kakkun fulani wani ya zo yana gaya ma yanzu ya ka ana hira da shi a gidan rediyo a hausa yana cewa wani bai ba san wallahi kalmar ban san ta da hausa ba burgewa kai ba a burgewa kai ba abin da yake nuna kai su kacce mutum ne jiya ka tafi duk inda za ka je ka dawo a ga su furo da da fal abdurrahman amma um da ta abdurrahman duk da su ba su zama injina ba har yanzu in ka taɓa ganin da na kai amma kai ka tsinke ka tsinke ina ko ka fito da abu kai wani ne da mutum ne ta ɗan ka shi kuma mutum ba ya so ya zama kai ina abin ka kai shi ba sai yake zama kai ba sai muke amma za ka yi wannan shigar amma kar ka kuce wanda yi wani zai ga mutum yanzu ko kudu fa mutum zai tafi sai ga ana ma korafi da Allah da babbar riga za ka ba da mutane da wannan rigar da Allah a jiye ba a zuwa da wayannan kudu ba gurin mutanen da mun mun riga su iya sa kaya mun riga su iya sa kaya to amma wai ake to irin wayannan abubuwan su ya kamata ko da yake ba ruwan Allah da jiyancinka kai kokari ka zama mutumin kirki duk inda za ka samu kanka kai iya dawo wanda za ka je gari ka dawo wata baturiya tana garin ka amma tana iya tuno ka saboda nagartarka haka ake so wani bature yana can garin ku yana Germany ko yana Switzerland yana can amma yana iya yana waya saboda kai mutumin kirki amma ba yadda mutanen mu suke yi duk ɗin tsiyawo zai mutum ya nuna cewa wai mu iyaye da kakanninmu duk ba su waye ba ba su waye ba haka suka haife ka kuma tsaro kana rawa kai da wasu yayi ba din saboda haka lalle ya kamata mu kiyaye abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukakin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara masu rai kuma Allah ya saka musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allah wa da lafiya gida da su da Allah kawai lafiya mu da mutu da lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon Allah da sunan yake tawawa da kofin da wanda kuka matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya akan mu da jihar mu Allah ka zauna da su lafiya kun tsora rayuwa da talauci da ake bawa da shi Allah ka rufa mana asiri Allah ka iya mana waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunan yake tawawa waɗanda suka yi jarrabawa Allah ka wata ta'a Allah muka kusa jirgi masu neman aljijin da masu neman aiki Allah ka agaza mu. اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا ولا تؤمننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين